بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي Jada القيوم sa ba ba kawai ka nace
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف
na dawo da يشاء لا إله yi إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء a sassan تأويله karkar hamdu وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف أعطيك سعودة من مصر الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم yarda wannan يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء
yayi yayi yayi في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا ولا يذكر الإنسان أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به Sarakallahu alaihi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Albashirinku masu saurare, barkanmu kuma da sake saduwa akan wannan dandali na mu mai albarka. Ni ne na kula Hajji Afirka nake gabatar muku da wannan shiri kamar yadda na saba yi kowane lokaci war haka. Ina fata na samu kowa cikin koshin lafiya, ku kar a shiya wannan video iso yake nisa inda aka saba yi, ai ku kar a shiya wannan video Bari dan Juma barka da zuwa Umar Faruk Idris ina maku duka barka da zuwa Nimatu Imam Harun ku duka ina muku barkan ku da shigowa. Ai ku kira shi wannan bidiyo ya so mu so mu shirya da zai. Kamar na kuka sani makon da ya wuce mun tattauna kan rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam farin jakada. Yau za mu ci gaba da um, wannan maudu'in kamar yadda kuka sani muna cikin watan haifuwar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya kamata mai kokari saboda mutane su san irin rayuwar da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da irin muhimmancin da ke ciki ya iso mu kuma koyi karatun da ke ciki to ina tare da mai martaba kamar yadda kuka sani Saidi Sheikh Nasir Ado Musa shi mu da shi za mu tattauna kamar yadda muka saba yi ba haka nan mun bude wayan telefon a ko wani tambayoyi ko wani karin bayani za a yi mun bude wayan telefon ko su waye to a yi kokari a share video iso je nisa na'am ba haka nan kuma kuna samun mu kan Alhaji Africa kan Africa TV da kuma kan YouTube kuna samun mu kan Tanko FM kan YouTube kuke samun mu kuna kuma samun mu kan Instagram ah, kan Tanko FM sa kuna samun wurare da yawa da kuma kan online daga www.tankofm.com kuna samun mu kuma daga wuri to ni ne na kwada Haji Africa ke gabata muku da wannan shi zai mu malam sallama salamu alaikum malam Eh, ba mu ji Wa ka alaikum kana jin ka?
assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Iya muna jin ka sosai. To malam ah, mu ya musoma yanzu ko din baka lokaci kadan kamin musoma.
Na'am, ma so ma yanzu ba komai insha Allah.
To bismillah malam.
Mhm. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعن الأولياء وأمثالهم وبعد godiya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda yake da iko ya ba mu dama a daidai wannan lokaci domin gabatar da karatu mai albarka mai suna farin jaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda wannan karatu ne da yawa 'yan uwa za su ta tambaya me ake nufi da farin jakada sannan wane ne farin jakada ga shi yau karatunmu za mu tafi halka na biyu zama na biyu game da sanin wane ne manzan Allah mun yi karatu a baya masu kama da irin wannan karatun musamman mun gabatar da tafi wanda yake a shafin sarki zaki mkk mai suna wato annabinmu daban yake wanda wannan tafifin ya ɗauki matsala da ya shafi kawai girman ma
Na'am ina mini a internet wurin shi yayi halin sa shi san ba shi lokaci kadan ya shigo. Ah, aiki ne.
na'am.
Duk wani fadala ne manzon Allah za mu za mu yi kokarin ta hakikin wannan fadalan. Duk wani makami in daraja ne na ma'aiki. To karatun annabin mu daban yake sai muka ji kawai fada'il da ke ciki. Amma karatun da muka ɗauka mai suna farin jaka da annabi Muhammadu. Wannan wani karatu ne wanda wasu daga cikin gidajen rediyo na lokal gamman daga nan garin Bauchi suka nemi mu gabatar da wannan karatu daga farko. wanda kuma sai ga shi cikin ikon Ubangiji Madaukakin Sarki, karatun ya yi girman da yanzu ba a iya local government ba ne a cikin state ɗin Najeriya. A'a,
Na ku gafarce mu muna samun matsala kadan wurin internet wurin shi. Amma insha tare da Allah- alhamdulillah.
Na'am.
Na'am, afwan wasu daga cikin 'yan uwa suke kira da Allah muna ah, roƙon a a katsa kiran Na'am.
kasancewar sun ga muna gabatar da program. Na'am, muna gabatar da wannan karatu sai yanzu karatu girman sai fi ƙarfin local government, ya fi ƙarfin state.
Na'am.
yanzu ana maganan karatu ne wanda muna yi tare da alhajin Afirka gaba ɗaya.
Na'am.
Kuma cikin yardan Ubangiji wannan karatu yana nan a majeje daban-daban masu bibiya a Facebook za su same shi, masu bibiya a cikin YouTube za su gan shi, masu bibiya a cikin abin da ya shafi thumbnail, eh, tunnel ko?
Haka nan.
Tune in duka za su gan shi.
Haka nan.
To wannan karatu kamar yadda yan uwa suka bi mu a wancan karo, karatu ne mai ɓarayi da yawa. Kuma karatu ne wanda za mu ba da lokaci domin zaƙulo hakikanin ingantaccen sahihin tarihi na Annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Yau muna ganin dare ne na jajiberi, dare ne wanda muke gani muke hange muna wato zabarin zuwan watan manzon Allah. kuma muna cikin wannan shauki da wannan bege da wannan soyayya. Fatan mu Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin bayansa yardaddu, Allah ya mana ta goma shi da san annabi Muhammadu, Allah ya sanya mu cikin wa'inda da a tashe su karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam.
Na'am.
Idan masu bibiyar mu suna tare da mu mun kwan a bayani akan iyayen annabi Muhammadu.
Sallallahu alaihi wanda mun yi maganganu masu nauyin gaske mun biya ma waɗanda suke musu kallon shirka karatu mun tabbatar wa duniya cewa iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam sallama zalintan su ake yi da rashin sanin tarihi da kuma keta yasa wasu suke su kan iya ayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me zai sa a soki iyayen Annabi Muhammadu bayan cewa iyayen sannan addinin nan ta wajen su ya zo bayan cewa idan aka bibi tarihi aka bibi abin da ya inganta babu wasu wanda suke da daraja ko martaba irin ta iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to yau kuma sai ga dukkanin wannan butun da Allah subhanahu wataala ya basu dukkanin wani irin baiwa da Allah subhanahu wataala ya iyayen annabi yau ga su wasu suna zagin su suna mai da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna masa jingina akan cewa ya fito ne daga mummunan zato to kamar yadda ƴan uwa sun bibiye mu a wancan karatun mu kowa daga cikin su ɗaya bayan ɗaya mun ɗauka tun da kan manzan Allah har zuwa kakansa na ashirin Adnan. Kowa sai da muka kawo abin da in ka riƙi guda ɗaya aka san ka da shi kai waliyi ne, kai salihin bawa ne a musulunci. Me yasa ba za a ɗauko wa'innan a karanta su akan kakannin manzan Allah ba?
Jawo kai muna hankuri na mini waiwan suna karanta.
Imamu Muslim, wanda aka rauta da wata hadisin al'imam Muslim, daga wasilat ibn al-afka wanda annabi da kansa yake fadin cewa dukkanin yayansa mutane ne nagari ga hadisi sai na Abu Huraira wanda al-Imam al-Bukhari rawaita wanda manzo Allah yake cewa shi zababbe ne daga cikin zababbu ga hadisin nan hadisai sun zo daban-daban wanda manzo Allah yana cewa ni zababbe ne daga zababbu daga zababbu ga ayoyin alqur'ani sun zo sun mana bayani game da tabbacin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zababbe ne daga cikin zababbu idan muka ce za mu bi dukkanin irin wa'innan to za mu karar da lokacinmu wajen tabbatar da martaban manzan Allah akan wannan fage. To amma abu na gaba da za mu tashi yau shine mun yi bayani sai muka tsaya akan kakan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda aka fi sani da wato ibn ishaq a sayyidina abdul muttalib muhammad ibn abdullahi ibn abdul muttalib wannan abdul muttalib din kakan annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wanda bayaninsa yana da faɗi kuma bayanin abin da ya faru da shi da irin falalolinsa abu ne wanda za mu gama zamanmu a wannan waje ba mu gama bayanin irin falalan abdulmuttalib kakan annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam abdulmuttalib shi ne wanda ya haifi sayyidina abdullahi shi kuma sayyidina abdullahi shi ne wanda ya haifi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to wannan abdulmuttalib din mahaifiyarsa ita ce salma bintu zaidin annajariya ita ce mahaifiyan sai na abdulmuttalib wanda in banda annabi wane ne alaji za a iya samu wai a yau ana ba da labarinsa ya shekarar dubu za a baka labarin tun daga kansa har zuwa kakansa na ashirin kuma kakansa tun daga kan wayannan kakannin kowa an san sunan mahaifiyarsa da garin da suka zauna da garin da suka rayu wannan sai manzan Allah wannan kansa mu'jiza ne na annabi Muhammadu amma ba kowa bane da ka samu wannan tarihin sa cikakke sai tarihin ma'aiki wannan yana maka cewa Allah yana kula da abun sa tun a zamanin da ba wai a zamanin yanzu ne aka fara ba mahaifiyar Abdul Muttalib ita ce Salma binti Zaidin An-Najjariya wanda kuma Abdul Muttalib ana masa lakabi ana ta masa Shaybatul Hamdi asalin sunansa dama shine Shaybatul Hamdi ma'ana furfuran godiya ma Allah madaukakin sarki dalilin da yasa ake cewa shaibatul hamdi shine an haife shi ne a kan sagacin jariri amma sai aka ga wani furfura a kayansa to wannan ne sai suka ce wannan furfuran yana nuna cewa jariri ne mai sufan dattaku domin tun da kakan ma'aiki ne Allah sai ya mai ado da furfura tun na jariri ba don koyi ba domin a daura masa dawainiya ne mai girma zai ɗauki wani irin sirri ne wanda babu irin wannan sirrin shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam baya ga nan Abdul Muttalib ya fara girma lokacin da ya fara girma ya kai shekarun girma sai da ta kai ga cewa Abdul Muttalib yana yin abinci har ya kai mutanen gari dukkaninsu su karar da abincin ba wanda ba cinye ba sai ya nemi kan duwatsu sai ya nemi hanya an zuba mawa'innan tsuntsaye su ma dabbobi su zo su ci abinci ba don komai domin ya ciyar da su wanda yana cikin halayensa sai har sai da kai ga yana neman jeji yadda su kuraye suke da makamantansu domin ya kai musu abinci don kowa ya samu ya ci akan hau manyan duwatsu in an dafa abinci a kai wajen domin su ma dabbobin da suke cikin wajen su samu su ci wannan abincin ba don kuma saboda wannan zai haifar da rahama ne wa halitta ga baki daya
To, gafirce mana mai da intanet na wurin shi kenan, saka ba mu lokaci.
wanda su motsa mu tsairi wato mai ciyar da dabbobi ina ce mishi alfayad
Ai ku kara share video dai kame mu same shi da kyau. Ai ku kara share shi video.
mu tsayar ne na'am a wani lokaci kuma suka koma ce mishi alfayad Mm.
ma'ana mai kwaranyan alkhairi wannan shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacinsa shine dukkanin halin da Qurayshawa suke ciki. dukkaninsu sukan dawo ne wajen Abdul Muttalib Yeah.
domin mun sani cewa irin yadda kakarinsa suke to shi ma ya zamto ya gaji wannan ɗabi'a idan an shiga hali na damuwa to duka akan garzayo ne a zo da gudu a zo wajen abdulmuttalib domin a nan ne za a samu sauki sannan kuma idan har ana cikin wani hali na farin ciki to shine shugabansu shi ke aurar da su shi ke musu hukuncin mutuwa shi ke abubuwa daban-daban Allah ya raya sa dogon shekaru wanda har sai ta kai ga cewa ya yi rayuwa da ‘ya'yayensa, ya yi rayuwa da jikokinsa. Abdulmuttalib sai da shekarar ɗari da ishirin a duniya. Kakan Annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama ya yi shekaru masu albarka shekara ɗari da ishirin, wanda wasu masu ka ce shekarunsa ya fi haka. Wanda bayan shi ne aka koma kan Abdulmuttalib, bayan shi aka koma kan wato Abi Talib, wato wanda shi ma kuma a baffan Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama Abdul Muttalib yana daga cikin abubuwan da ya kafa ya kafa abubuwan da mu- tun kafin musulunci da Allah ya zo da musulunci sai aka bi tsarin Abdul Muttalib kakan Annabi Muhammadu musuluncin mu da aka zo da shi Abdul Muttalib ya yi zama ya kafa doka a garin Makka yace daga yau ba mu yadda da kaza ba ba mu yadda da kaza ba ba mu yadda da kaza ba duk wanda ya kaza hukuncinsa kaza duk wanda ya kaza hukuncin kaza lokacin ba a saukar da alqur'ani ba Yeah.
kuma da qur'ani ya zo ya bi abin da abdulmuttalib ya kafa su kakan annabi muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam.
idan an zo muna karanta falalan sayyidina umaru mu ahlus sunna wal jamaa za mu karanta maka cewa daga cikin falalan sayyidina umaru idan da a saukar da qur'ani akwai abin da ake ce mishi tawfiki yakan zo ce ya rasulullahi ina ba da shawari kaza sai Allah ya saukar da qur'ani akan shawarin umaru wannan ya zama daraja sayyidina umaru ya zama falala sayyidina umaru shi a zamanin annabi ne kuma tare da karantarwar annabi to abdul muttalib tun kafin ma'aiki din ba a haifi manzon Allah ba ba a haifi mahaifin manzon Allah ba ma amma ya kawo dokokin da qur'ani ma da ya zo bin su yayi tsarin yanda ya bi tul da tul haka qur'ani ya bi su duka tsarin hudud da ake kawowa na wanda ya sha giya da mazinaci da wanda ya kisa kafin musulunci duka abdul muttalib ya kawo su musulunci kuma ya zo ya bi bayan su ya hana zalunci doka akan shaye-shaye abubuwa masu muni duka abdul muttalib shi ya zo ya kafa su daukan diya a diya diya in an kashe rai duka adadin da ake biyan diyan na musulunci duka kafin zuwan musulunci abdulmutallib shi ne ya zauna ya ce kaza ne za a yi kuma ƙur'ani ya zo ya ce haka za a yi wannan kuma kace shi bai da falala me hujjanka ba sahabi bane me hujjanka kakan manzon Allah ne me hujjanka shi ba zai shiga aljanna ba daga irin abubuwan da yake karantarwa shine Abdulmuttalib yana yin hutba yana faɗin cewa umarni ne muke yi maganin zalunci ne mun haramta shi kuma kowa ya tashi akan makarimul akhlaq sada zumunci gudun duniya kyautayi tausayi kyautata wa juna girmama na gaba mai da amana dukkan na abubuwan Abdulmuttalib tun kafin zuwan annabtan yakan yi. Shi yasa Abdullahi ibn Abbasin babban annabi ai dan babban annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ta sallama dukkanin iyayen sannan annabawa ne zuwa annabawa domin wa'inna abubuwan ka sani dole sai akwai ilhama na wahayi daga Allah subhanahu wataala kafin ya samo irin wa'inna abubuwan dole sai da wannan shi yasa Abdul Muttalib daga cikin abin da yake ya hana su akan abubuwa da yawa wanda suke masu muni ne sannan kuma ya hana bautan gumaka ya sa a kaɗe ta Allah maɗaukakin sarki duka wannan Abdul Muttalib ya yi to menene ya rage ni daga cikin falalansa sai da Abdul Muttalib daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya yi masa shine ruwan zamzam da kowa yau yake sha kowa yau in ya sha ruwan zamzam ya sha ne albarkacin sai na Abdul Muttalib. Domin ruwan zamzam ɗin nan an rasa shi, an rasa ruwan zamzam. Abdul Muttalib shi ne ya je nemo ruwan zamzam ya san yadda ruwan zamzam take yau kowa yake sha. Kowa yake sha.
Masha Allah.
Yau duk musulmin da ya sha ruwan zamzam yake cewa ma'u zamzam na yi addu'a lima shirba lahu kafin ka sha ruwan zanzan ɗin tambayi wa ya kawo ruwan zanzan ɗin kakan annabi Muhammad ne.
Sallallahu alaihi wasallam.
Babu ruwan zanzan a zamanin sa shi ya nemo wajen da ruwan zanzan take kowa yake sha. Iya wannan a ce kai ne ka gano ruwan zanzan a garin ku ba na Makka ba. Ka gano wani wani wani tiyo da ruwan zanzan yake kawowa zuwa garin ku. Ai abin a yi godiya ne a ce kai bawan Allah ne. to wannan na duk duniya duk wanda ya sha ruwan zanzam ya sha ne albarkacin sai na abdul mutsalib kakan annabi muhammadu shine wanda ya gano yanda ruwan zanzam yake sannan kuma a lokacin tun wannan lokacin tun kafin annabta sai na abdul mutsalib duk wanda ya zamto duk wanda ya zamto a wannan lokacin shi ya kasance cikin masu aikin hajji idan har kana cikin masu aikin hajji sai ya ce ruwan zanzam a shayar da masu aikin hajji kuma alhaji afirka har yau ruwan zanzam din nan an aje shi ne domin shan masu aikin hajji da wanda ba su aikin hajji dukka albarkacin abdulmuttalib muke shaka duka muna shan shi ne albarka abdulmuttalib sannan kuma daga cikin irin abubuwan da ya yi ya kafa doka na girmama na gaba da kuma a tausasawa na ƙasa wanda manzo Allah sallama kuma ya zo da shi a matsayin cewa wannan al'amarin sunnan manzon Allah ne mafi girma laita minna man lam yakabbir kabirana wa lam yarham sagirana manzo Allah har yake cewa duk wanda ya yarda ma zai shigo musulunci amma bai girmama na gaba da shi bayi kuma tausayin na kasa da shi annabi ya ce wannan bayi daga cikin mu wannan kafin annabi ya zo da shi sai na abdul muttalib kakansa shi ya fara kafa a garin makka daga wani abu na gaba wanda duk dukkinka da kakan manzon Allah abdul muttalib sai da ta kai ga cewa sai na abdul muttalib yana girmama annabi fiye da dukkanin yadda wani sahabi yake girmama manzon Allah tun manzon Allah yana jariri abdul muttalib lokacin da aka zo aka haifi ma'aiki. Ya mu zo mu bayana cikin tarihin haihuwar ma'aiki. Sai da tuna Amina mahaifiyar manzon Allah Allah ya kara mata yadda, ya kara mata aminci, ya kara mata haske, ya ba mu daga cikin albarkar sai tuna Amina Allah ya kara mata yadda alaihi salam. Sai na Abdul Muttalib yana dawasi a ɗakin Kaba, dawasi yake a wannan lokacin, dawasi. Yana dawasi aka haifi sai na Rasulullahi. ya zo ya ɗauki annabi ya yi tawafi da manzan Allah ya faɗi wasu baitoci na girman manzan Allah sannan ya zo ya tara mutane ya ce inna li ibni haza la sha'nan aziman ya ce wallahi wannan ɗana ɗin annabi Muhammadu zai zamto yana ɗauke da wani al'amari mai girman gaske tun kafin kowa ya imani da manzan Allah tun annabi na jariri sai na Abdulmuttalib ya yi imani da manzan Allah. Ya tabbatar masa da makaminsa, ya ɗauki annabi a matsayin wani abu ne daban ba daidai da kowa ba. Wani abu da Abdulmuttalib ya yi wa manzan Allah kenan. Shi yasa Abdulmuttalib asalin sunansa, kamar yadda muka faɗa na ta mishi Shebatul Hamdi, ana masa lakabi da Abdul Muttalib saboda wani kabiya da ta faru mai tsayin gaske sannan kuma ana ce mishi Abul Haris alkunya kenan domin yana daga cikin ƴaƴansa wanda yanzu zamu kawo akwai Haris wanda sun ce shi da babba Abdul Muttalib kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam a takaitan takaitawa ya haifi yara ƴaƴa da yawa wai na yara da ya haife su kafin ya haife su lokacin da ya zo ya nemo ruwan zanzan mahaifin annabi da yayin sama abdulmutsalif ya je wannan aiki da ya gano wajen ruwan zanzan sai aka yi taro domin tonar ruwan zanzan din ya ce ga wajen da take aje a tono da aka yi taron tonar ruwan zanzan kuma wani abu mamaki ruwan zanzan har yau turawa sun yi bincike sun tabbatar da cewa magani ne sun yi bincike sun tabbatar da cewa ruwan ba mai karewa ba ne sun rasa wani ainihin hanya ne idan ruwan ruwa ne kullum yana zuwa akwai adadin da ake ibana litarsa kuma ba wai yana zurfin can kasan kasa kasa ba ne Allah subhanahu ta'ala ya yi wannan hanyar idan ruwan ne domin ya zama magani wa doron kasa Allah ka albarkace mu da shan ruwan zanzam a kowane lokaci Amin.
to daga ciki a wannan lokaci
kamar nan kusa da ku yi hankuri muna samun mashkila kadan wurin intanet wurin malam.
ta abu a tsaye ruwan zanzam sai suka masa izgili sai wasu suka masa izgili suka ce Abdul Muttalib yana sanya wahalar da yaran ku ne me ya hana shi ya nemo yayansa ya tara lokacin shi kuma bai samu haihuwa ba domin ya girma har ya girma ya kai girma bai fara haihuwa ba a lokacin Abdul Muttalib sai ya ce ubangiji na yi maka wani alkawari da za ka ba ni yara su kai ‘ya'ya goma, ya ce zan yanka na sha ɗaya. Zan yanka ɗaya in bai da shi a matsayin kyauta gare ka. Kamar yadda annabi Ibrahim ya tashi yanka annabi Ismail haka zan ɗauki ɗana zan yanka domin in na yi ma godiya akan abin da ka bani. Shi kuwa Allah daga nan sai fara ba shi haihuwa. To daga ‘ya'yan da ya haifa akwai ‘ya'ya maza guda goma, sannan kuma akwai mata guda shida. Maza guda goma nan da ya haifa akwai sayyidina Abdullahi da sayyidina Abu Talib, baban annabi sallallahu Alaihi wasallam da baban al'imamu Ali alaihi salam, wa'innan su ma ‘ya'yansa ne. Sannan kuma akwai Az-Zubair, shi Abu Talib asalin sunansa shine Abdulmanaf sunan kakan Abdulmuttalib ne to shi kuma akwai Zubairu wannan mahaifiyarsu su ne ita ce Fadimatu bintu Amr Makhzumiyya domin mun sani cewa Fadima din nan suna ne wanda yake cikin dangin manzon Allah akwai kakan manzon Allah Fadimatu bintu Amrin al-Makhzumiyya mahaifiyar mahaifin Annabi Muhammadu wanda ta haifi manzon Allah ai ta haifi sayyidina Abdullahi ta haifi sayyidina Abu Talib wanda aka fi sani da Abu Talib amma Abdul Manaf sannan kuma ta haifi Az-Zubair wanda shi ma kan manzon Allah ne wanda dai ba a san sunansa ba wannan Fatima din ita ce Fatima na farko kakan manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam ta wajen mahaifin Annabi sannan kuma Fatima wanda ta raini manzan Allah wanda ana ta mata Fatima bintul Asad mahaifiyar al-Imam Ali alaihi salam mahaifiyar sai na Ja'far ibn Abi Talib sunanta Fatima bintul Asad wanda manzan Allah yayi lakabi wa sai suna Fatima alaihi salam ya sa mata suna irin sunan wa'annan kakanin nasa Allah ya kara masa suna Fatima yarda alaihi salam Amin.
to wa'annan sune guda uku ‘ya'yan Fatimatu bintu Amrin al-Maksumiyya, kakar manzan Allah mahaifin sai na Abdullahi. Sannan kuma akwai al'abbasu akwai dirar, su ma mahaifiyansu ɗaya, su ne na biyar kenan, wanda ana ce musu nakiratu al'umariya, nakira al'umariya, wannan ita ce mahaifiyarsu. Sannan kuma akwai Hamza da al wanda su ne na bakwai. sayyidina hamza kakan manzon Allah babban annabi wanda yake asadul islami wa asadullah wanda aka kashe shi a dagan udu shi ma babban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama wanda mahaifinsu ita ce halatu binti wahab wanda ita ma mahaifiyar shi kenan sannan akwai abu lahab wanda shi ne ake ce mishi abdul uzza shi kuma shi ɗaya ne a wajen mahaifiyarsa wanda ake ce mata lubna al khuzaiya sannan akwai al haris wanda shi kuma al haris nan shine babba mahaifiyarsa ita ce safiyatu binti amir ibnu sa'sa ko kuma suka ce safiya ita ɗin daga bani amir ibnu sa'sa'a ne sannan bayan wannan akwai algaida wanda mahaifinsa ya taimata mumanna wanda shi asalin sunansa shine hazal wanda wa'annan sune guda goma daga cikin babbanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴaƴan kakan annabi Abdul Muttalib akwai mata su kuma matan a cikin su akwai Safiya akwai Ummu Hakim Al-Baida akwai Atika akwai Umaima akwai Arwa akwai barratu wayannan su kuma mata din nan wato su ma daga cikin babbarin annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa sallama wayannan dukkan ya Abdul Muttalib ne Allah ya kara masa yadda to wanda nan wanda zamu dauki bayani akai shine Abdullahi bayanin mu zai dauki Abdullahi ne to amma anan akwai wanda sun musulunta musulunci ya zo mana da nasi kafin cewa musulmai ne misali daga cikin su akwai Hamzatu wanda shi asadul islami ne zaki na manzan Allah asadul rasulillah zakin manzan Allah ke jarumi wanda ya ba da ransa don kariya wa musulunci baban annabi ne sallama akwai abbasu wanda shi ma ya zo ya musulunta wanda yake da da hibrul umma ko hibrul umma sai na abdullahi bin abbas sannan babban manzan Allah safiya ita ma ta zo ta musulunta wanda ita ce mahaifiyar Zubairu ibn al-Awwam wanda ita ma babban Annabi Muhammad ne kuma ta rayu rayuwa mai tsayi har sai da ya zamto wato khilafan sai na Umar ibn Khattabi Allah kara masa yadda ta shekara 73 to daga cikin wayannan akwai kuma wanda musulunci bai riske su ba wanda dukkanin su waliyan Allah ne akwai kuma wanda aka yi sabani kan musuluntarsa kamar sai na Abdi Talib wanda kuma magana mafi inganci sai na bi talib musulmi ne mumini ne taqiyi ne waliyi ne kasancewarsa ya hidimta wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi cewa daga cikin irin abin da Allah zai yi ranar kiyama zai masa rahama saboda alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hatta bukhari ta rawaito wannan hadisi na'am to wa'annan baban ma'aiki a cikin su shine Abdullahi shi kuma Abdullahi ana masa alkunya da aba kusam ana ce mishi aba muhammad ana ce mishi aba ahmad wasu ce an sa masa wannan sunan ne tun kafin haihuwar manzon Allah wasu kuma suka ce a wannan lakabi ne da ake masa kafin haihuwar annabi wasu suka ce bayan haihuwar ne bayan ma ya bar duniya aka koma masa wannan lakabin sai da kasance wani tun da ya haifu to abdul muttalibi akwai maganganu da yawa a kansa kamar yadda na faɗa ya ba da alkhairi wanda musulunci har yau ba zai manta da shi ba. Daga ciki shi ne cika alkawari. Kafin zuwa Abdul Muttalib ba a samu wannan tabbatin cika alkawari irin na Abdul Muttalib ba. Idan ya yi alkawari sai an cika. Haka in kai ba ka ce sai ka cika. Ka ce idan kaza ya faru da ni zan yi kaza. Abdul Muttalib dai tabbas alwafa'u bin nazar wanda alkur'ani ya tabbatar da shi to shi ma Abdul Muttalib shine wanda ya fara yi kafin zuwan Alkur'ani ya tabbatar da shi. Idan ka alkawari ka ce in Allah ban kaza zan yi kaza to sai ka yi. Wannan Abdul Muttalib shine farkon wanda ya fara yin wannan abu ya tabbatar da shi tun kafin zuwan Alkur'ani. Sannan Abdul Muttalib ya daga cikin abin da ya yi wannan Qur'ani ya zo tabbatar shine alman'u min nikahil maharib shine farkon wanda ya hana cewa auren muharrami wa ba zai auri kanwa ba da ba zai auri matan ubansa ba makamantan irin wa'annan shigan aure din wanda kafin wannan ana mukamin jahiliya ne ba a bambancewa shi ya fara kawa kafin musulunci ya zo tabbatar da abin da sai na Abdul Muttalib ya tabbatar wanda shi ma kakan Annabi sallallahu alaihi wasallam da muke faɗi sannan kuma idan barawa ya sata Abdul Muttalib shi ya fara kawo yanke hannu kafin Alkur'ani ya zo da wanda ya sata hannu a yanke hannunsu Allah kuma yake cewa da za a bi ma kasaba nakalan min Allah wanda yake nuna maka cewa idan ka bibiya da ka kamar akwai annabta ne a tare da shi domin dama annabtar mutanen baya za ka ga abubuwa na nubu'a shine ilhama ne daga ubangiji wani annabin an ba mu labarin mu annabi ne amma daga samun da zamu gani shine zaka ga yana yin umarni da aikin alkhairi kuma yana hani ga abin da ke mai muni yana kira zuwa ga tauhidin Allah wanda duk wannan an samu daga cikin rayuwar sayyidina Abdul Muttalib kakan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sannan daga cikin abubuwan da ya kafa kamar yadda har yanzu muke faɗi shine ya kawo yanke hannun mai sata lokacin a baya idan an haifi ya mace akan buzne ta da rai Abdul Muttalib shine wanda ya zo ya hana ya kafa doka aka yi shi yasa da aka ji wanda suke mahe sun bar gari sun je jeji ba a sani ba tukun za su je su yi amma inda sanin sa zai ɗauki mataki kafin nan akan ɗauki ya da ranta a je a buzne ta da sunan cewa mace ce amma Abdul Muttalib yana cikin abin da yi ya dakatar da wannan abin tare da doka da ya kafa a kasan garin Makka sannan kuma ya hana shan giya ya haramta shan giya wanda lokacin giya an mai da shi halal ne amma Abdul Muttalib kakan Annabi kafin zuwan Qur'ani kafin zuwa hadisi shi ya haramta shan giya wannan yana daga ciki sannan ya saka yin wanda ya zina a masa haddi kuma ɗakin kaba ana yawo tsirara mutum zai iya zuwa ya yi tsirara domin a lokacin sukan ce mun zo ne domin neman tuba bari mu fito tsirara mu yi tsawaci abdulkadir ya ce wannan haramun ne daga yau ba wanda zai sake yin wannan abin musulunci ma zai haramta wannan abubuwa kaɗan ne nake kawo maka wanda da ka gani nabawiya ce, da ka ga abubuwa ne nabawiya, wanda kana jin ra'iha na annabta a tare da shi. Irin wa'innan abubuwa wanda in dai ba wahayi ne aka turo Jibrilu ba, ba za su taɓa yiwa a kwakwalwar mutum ba. Wanda sai ga shi shi kuma sai na Abdulmutalib ya kafa wannan a cikin garinta, a cikin ƙabilarsa, a cikin taron jama'ansa. To wannan kaɗan kenan daga ciki. Hussein Abdullahi Abdulmutalib da aka haifi Hussein Abdullahi lokacin bayan yayi wannan bakace din sai ya zamto wato kissan nan da Ibn Ishaq ya rawaita. Al-Imam Tabari da Ibn al-Asir da Tabakat da Ibn Sa'd sun kawo kissa mai fadin gaske. Lokacin da aka haifa masa yara din sai zama Hussein Abdullahi shi ne dan da ya cika. ɗansa ya zamto na goma sha ɗaya, tunda akwai mata a cikin ‘ya'yan da aka haifa. Domin ɗalib sai ya ce to, tunda Allah ba shi ‘ya'ya goma maza, ya ce Allah ba shi ‘ya'ya goma maza zai yanka ɗaya. To yanzu ya samu ɗayan da zai yanka. Wannan ɗayan da zai yanka shi ne baban Annabi Muhammadu. Saka sai yanke shawarin cewa zai yanka Sayyidina Abdullahi mahaifin manzon Allah. ya zo da wuka akan zai yanka shi ke sa ki ce manzo Allah ibn zabihaini dan yanka ko guda biyu sai na Isma'il wanda shi ma an yanka shi aka Annabi Ibrahim ya ce yanka shi bai yi ba ga sai Abdullahi shi ma babansa ya ce yanka shi don godiya wa Allah bai yi ba sai da Allah yana so sai ya samar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to abin ba ma shi sai na Abdul Muttalib dai wannan alkawari sai mutanen gari suka ce ba zai yi ba wannan yaro da ka gansa kyakkyawa da kyawun halaye ga hasken annabta a goshinsa kuma sannan zuwa yanka shi suka ce ba zai yi ba ya ce to menene suka ce sai dai a nemi wani hanya ɗin aka bi wajen bokaye ne wajen menene kowa da malamai da kowa wane ne menene mafita ƙarshe abu har ya kare cewa a saka rakumi goma a yi tanki-tanki sunansa ko rakumi ta faɗo sunan sai na Abdullahi yanka kenan aka ƙara rakumi goma ya zamo ishirin Abdullahi aka ƙara arba'in aka je har aka yi ɗari tukunna sai ta fara nuna rakumi to anan ne sai ke cewa ba zan yanka rakumai ɗari ba don fansar ransa sai an sake aka sake sa rakumi ɗari ta nuna rakumi da a yanka ba sai na Abdullahi ba aka sake ya har so uku tana nuna raƙumi tukun yace na yarda Allah ya karɓa ni a nan ne sai yanka raƙumi ɗari daga nan sai ce duk wani wanda ya kisa yau fidyar rai fansan da za a bayar na rai to raƙumi ɗari ne wannan kuma ya zamto shine diyya a musulunci diyya a musulunci wanda wannan ya yi sun aikin sai na Abdul Abdul Muttalib na'am to daga nan ne sai Abdullahi ya rayu baban Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam to bayan baban Annabi ya rayu an fito daga wannan wajen wajen da aka je na ah, na yanka babansa din shi Abdullahi din sai zamto aka samu wata mace daga cikin ma- matan Yahudawa wanda wannan matan ta ga shi sai na Abdullahi, sai ta biyu shi take ce masa kai Abdullahi, ina son ka kusance ni, ka biya min bukata zan ba ka rakuma ɗari.
na'am Amma abin da nake so kawai shi ne ka zo ka kwanta ni- ka kwanta da ni, ka biya min bukata.
na'am wow Wannan ba ana maka maganar Abdullahi, mun bar maganar Abdulmuttalib, Mhm.
mun kuma san Abdullahi, mahaifin manzan Allah, na'am mahaifin annabi, saboda biyayya wa mahaifi. saboda yadda da Allah ya yadda a yanka shi domin a cikawa Allah alkawari. Kai kuma bulala in aka tila maka bulala, kana cewa kai ne ɗan sunna, kai ne ɗan aljanna, a ce bulala za a yi maka da wayanka.
na'am Ba a yanka ka ba don sunan cewa babanka yana so cika alkawari Allah, wallahi wani sai dai in uban ya shiga wuta. Sai dai in uban sai shiga wuta. amma da an fara suna ce sai muna sunna sunna Allahu akbar mu ne suna aljanna ne amma baban annabi kuma sai kai shi wannan babban hadari ne na'am sai na Abdullahi a wannan lokacin shi kuma sai ya zamto daga cikin biyayyarsa ya yadda babansa ya yi almasu umar duk abin da ya yi kawai kai na'am bayan nan lokacin da bayyanan annabtan ta bayyana a go- a goshinsa sai ya zamto mata suna dafifi a kansa wannan matan ta ce tana bukatar sa idan ya biya mata bukata ga kuma da za ta ba shi ga alheri sayyidina abdullahi yace ban yadda ba amma alharamu fal mamatu dunahu wal hillu la halla fa astabinahu na'am wal hurru yahmi irdahu wa dinahu fa kayfa bil amri alladhi tajinahu yace haramun mutuwa ya fi sauki akan ma'aikata haramun baban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan idan ba yana aiki da addini ba yau sai san wani abu haramun je ka samu ba ma guje ka bashi yanka a nan ne zaka gane cewa addini su iyayen annabi suke yi je ka ɗauki pagan wanda baya addini na'am
amma kana maganin iyayen ma'aiki matan da tana da kyau ‘yar daraja ‘yar martaba mai kamun kai ‘yar malaman zamanin ma ‘yar masu kuɗin zamanin amma ta ce tana roƙon so ɗaya kawai ya kusance ta da sunan zina ya ce ammal haramun falma matu duna a kan na aikata haramun gwara na mutu in ji baban manzan Allah a kan ya aikata haramun ɗaya gwamma ya mutu. Kai kuma kullum haram haram, nawa ne malaman da suke danne ɗaliban a cikin makarantunsu, nawa ne? Nawa wayin da aka musu bidiyo geme geme a ɗaki kwarata nawa ne? Nawa ne wanda su suke tabbatarwa da bakinsu suke cewa mu ‘yan ahalus sunna su fa mana su fa su suke nufi ‘yan luwaɗi ne nawa ne? Amma wai nan har yanzu ‘yan sunna ne? har yanzu yan aljanna ne amma kana jin mahaifin mahaifi amma haramu falma ma tudunahu da ya aikata haramun ɗaya gwamma ya mutu da ya aikata haramun gwamma ya mutu wal illu la halafa astabinahu aure bai zo ba balle na halatta balle na halatta ki makaina wal hurru yahmi irdahu wa dinahu duk da yana kiyaye addinin sa yana kiyaye mutuncinsa ba shi da addini duk da yana kiyaye addininsa yana kiyaye mutuncinsa fa kaifa bil amri alladhi tafjinahu to wannan abin da ke neman kuma yaya zaki samu abuna ba zai yi ba wannan abin ya ja hankalin duniya a wannan lokacin kamun kan sayyidina abdullahi labari ya bi gari wani matashi ne zai tsallake wannan tayin babu a wannan zamanin zamanin kwaɗayi zamanin da limami zai hau mimbari ya ta kuka ya yi ta kuka ya yi kuka ya yi kuka in aka zo aka ba shi nashi rabansa shikenan shikenan ya- eh, eh, ya mutu kenan ba shi an biya shi nashi rabansa an ba shi kasansa zamanin da mutum zai make murya Allahumma kaza Allahumma kaza yayi kamar yana karanta Qur'ani yana kama sunan yan siyasa zamanin da aran ma zai je gaban mace karuwa wai yana mata addu'a kuma dan sunna ne amma kuma ana ma maganan iyayen ma'i kai ka ji irin kamun kanka duk duniya wa za ka kawo irin wannan to Allah mun sani wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula Allah ba zai taɓa yin azaba ba makai dan banza ma bare ma azaba ba sai in ya tura mun zo yaya ga wanda yake uban nagari gaba daya sai na Abdullahi uban nagari gaba daya duk wani nagari salihi na kirki ya samu ne ta hanyar Annabi Muhammad to dan banza ma wanda ba nagarin Allah bai mai azaba ba sai ya kama shi da zunubi shi kawo mana zunubinsa Na'am.
kawo mana zunubinsa. Amma kawai shi ne sai zamto da dolan dole sai ka yi batanci wa annabi. Tun da ya zo ya canza muku ya tabbatar da addini, to me za mu saka masa? Shi ne a masa batanci.
Mhm.
Idan ya kai iyayen gidanku Yahudawa ko mushrikai wutan jahannama dan sun ki bin shi sun ki imani da shi to shi ma bari ku yabi iyayen sauke su wannan ana ga maka sai na Abdullahi yake Na'am.
mai kamun kai jarumi kyakkyawa wanda duniya ba ta taba ganin wani matashi mai kyau bayan manzon Allah ba da jikokinsa kamar sai na Abdullahi ba ba ta taba gani ba Na'am.
dan ya kai ga cewa an fanshi zama da shi so ɗaya da raƙumi ɗari. Kuma a irin wannan lokacin, lokacin da matan larabawa kallonsu ya da tashin ban tsoro za ka ga mace a nannaɗe ta, a ƙara nannaɗe ta, a tattare ta, a ƙara tattare ta a cikin fata, a cikin ɗaki, cikin labule, tukunna ta fita. ba ana maganan lokacin bargazal bane ba shashashu ba a ana magana ne lokacin kamun kai na hakika amma kai kana jin irin wannan magana da irin wannan kamun to babansa sai na Abdul- abdullahi a lokacin sai yake cewa to ni abdulmuttalib ya ce bari ya je diyi tunda har aka samu wannan ga abin da ya faru wata mata daga cikin bani bani asad ibnu abdul uzza ibnu qusay ta zo ta gaya wa sayyidina abdullahi cewa ina za ka tafi ya ce ina tare da babana ne ta ce dan baka rakumi ɗari ni zan baka wannan rakumin guda ɗari amma abu ɗaya nake bukata kawai ka kusance ni kuma wannan ya- yarinya kowa ya yadda da kyanta an yadda da mutuncinta an yadda da abin da take da shi kwaɗayin kawai tana son wannan hasken annabtan ne ya zo jikinta amma ya ce ina yaki yace ni ba zan iya ba to yana daga cikin wannan imani da wannan ibada sai abdullahi an haife shi kusan shekara miladiya na duk ɗari biyar da arba'in da biyar kenan ɗari biyar da arba'in da biyar aka haife sai abdullahi to anan ne sai abdul Abd- eh, abdulmuttalib yake cewa ina son a shiga ƙurayshawa a yi min binciken macen da tafi kowace mace kamun kai sannan kuma ina son na aurar da shi ga wannan macen wanda ɗabi'unta ba a taɓa rawaito ta yi jayayya da wani ba sai suna amina Na'am.
ba ta taɓa fita wani ya kalle ta ba saboda kamun kan sai suna amina ba ta taɓa jayayya da kowa ba Na'am.
ba ta taɓa daga murya wani ya ji daga waje ba Mhm.
ko kwaye irin kira wani ba taɓa yi ba wani ya ji a waje. Daga irin haƙurinta sai tuna amina tana zaune a ɗaki har haihuwa ya zo mata ya motsa mata tana zaune ita ɗaya ba dama ba za ta iya fita ta je ta nemi wani ba wani mataimaki ba. Mun ji irin labarin sai sai da suna Asiya. Mun ji labarin sai suna Hajar. Mun ji labarin irin abin da mahaifiyar annabi Ismail ta yi. Mun ji labarin abin da ya faru da sai suna Maryam alaihassalam, amma sai suna Amina alaihassalam, duke wacce da ɗaukan sirrin da ta yi, sirri ne ta yarda kawai ta sallama ma Allah maɗaukakin sarki. Kuma wallahi duk da'awarka da imaninka ko kai ko kai ne shugaban sahabbai ko sai na Abubakar da ya riga ta sahabi na imani da annabi Muhammadu ba. Kafin kowa ya san annabi Muhammadu sai su Amina ta riga kowa saninsa. In kuma wani labari aka bashi ita gani ta yi. Ita ce wadda hasken ya fita daga jikinta tukunna ya yi tashin doron zabuwa. Ya bugi dukkanin faɗin duniya sai da har ta ga malakutu, ta ga al'arshi, ta ga mala'iku, ta ga duk abin da ba a gani don wannan ɗan annabi Muhammadu.
Sallallahu Alaihi Wasallam.
kai yaushe ne ka zo bana ɗaya har kai imani ɗin yaushe ka tuba ka bar kafirci yaushe ka tuba ka bar kafirci sai tuna amina ya salam a lokacin aka neme ta dukkan quraisha ba mace mai imanin ta ba mace mai kamun kanta ba mace da ta kai ta hankali ba mace da ta kai ta tsarkin nasaba ba mace da ta kai ta daraja sai tuna amina alaihi salam a lokacin ne tukunna aka aura ma baban manzo Allah tana Abdullahi domin cewa kai ka san cewa ga irin yadda yake to sai an nemi mai wannan
Ku gafarce muna samu daraja tuwa wanda ibn murra kakansu dukansu shine kilabu ibn murra wanda sun hada wannan kakan kamar yadda mun yi bayani ba wani lokacin ya abdalu imra'atin fi quraish nasaban duk quraish ba mutum da take ta nasaba mai kyau wa mawdi'an duk quraish ba mutum da take ta kyan kyan sufa ba matan da take ta gata duk ƙuraisha babu kamar sai suna amina fa hamalat bi rasulillah ta zo ta dauki cikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a take sai na abdullahi sai ke cewa to shikenan inda hasken ubangiji ya tafi yadda yake so ya fito yana tafiya sai ya da wannan mata wacce take daga cikin bani asad din wanda take daga cikin bani asad ibnu abdul uzza ibnu qusay ya same ta sai ya zo zai wuce sai ke cewa a da na zo zan wuce kin ce ga abin da ke bukata tare da ni to me yasa yanzu kika gani kika kawo da kai baki ce komai ba sai yake cewa malaki la tuwardina alayya al-yawm me yasa yau baki cewa kina bukatan kaza domin ki bar rakumi guda kaza din wanda jiya ke fakke ne mana yau kuma na zan wuce kin kauda kai me ran ke baci take cewa fara ka kan nurul lazima aka ai akwai hasken da na gani kaga wanne yana maka ita ma fa ba wai fa irin banzar bane ko ta sha'a wannan nagari ne kwaɗayin annabta da wannan hasken annabtan take bukata ta ce haske ne nake gani a goshinka yau babu wannan hasken to wannan rashin hasken yasa ni ma nake to shikenan dama hasken nabi hasken da yake goshin kakan annabi Muhammad ya zo kan sayyidina Abdullahi baban manzon Allah to hattan ya fito gundarin hasken shine annabi Muhammad ya koma jikin sayyidina Amina bintu Hamu falaisa li bikal yawma hada yau ni ba ruwana da kai ba da wani bukata da kai kawai kai tafiyar ka tunda babu wannan hasken ya ce to ya aka yi kika sani ta ce warakatu ibn naufal dan uwana ne yar uwan warakatu ibn naufal wanda yar uwa ce ga sai suna khadija alaiha salam kaga Allah yanda yake tsarin sa wannan kwadayinta da hasken sai Allah kuma ya mai da hasken kuma jikin yar uwarta sai suna khadija da annabin ya zo sai annabi ya aure sai suna khadija ta ce to dan uwana waraka ibn nawfal shi yake karantar da mu bayanin wannan hasken annabta din na manzon Allah da ke cikin dangin shi yasa ake so mutum yana karantar da yayansa mata irin yadda su zaɓi miji na gari domin kar ka je ka bar su su je su kawo maka kwarkwasa daga baka kuma kai ta neman ka kaɗai bayan ya cije ka an gama abin da za a yi saka lallai abin da warakatu ibn nawfal yayi na alkhairi Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya masa gafara wannan ya sa ta ce kaji kaji yadda aka yi na sani domin warqat ibn Nawfal ya karanta littafin Yahudawa ya ji dukkanin bayanin abin da ya shafi annabta da makamantansu to an yi auren sayyidina abdullahi da sayyidina amina bayan wannan tonan zamzam da aka yi shekara goma wasu kuma suka ce abin ya ci haka Allah ya taimake mu Abdullahi baban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan lokacin aka ɗora masa aure bayan nan ne ya fita daga garin Makka zai ce kasuwanci ƙasan Sham bayan ya nufi ƙasan Sham ya saka a garin Madina garin mahaifiyansa sai ya fara rashin lafiya a cikin Banu Najjar wanda Banu Najjar din nan kawunan Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi sallama wanda ake ba da labaransu da makamantansu. ya zauna a wajen yana jinya har ya rasu bayan ya yi wata biyu a wajen ya yi aure da wata hudu ya tafi garin madina ya yi wata biyu a wannan wata biyun ne allah ya ɗauki rayuwarsa sai na abdullahi allah ya kara masa yadda lokacin ya bar ɗansa manzan allah a cikin mahaifiyarsa annabi na da wata shida aka bi aka bi su ne shi sai na abdullahi a gidan annabi rasul ja'abi lokacin a gidan Nabi Gotul Ja'adi shekaran sana shekara 25 Allahu akbar mahaifin manzo Allah ya bar duniya na shekara 25 wannan soyayyen da kuma Allah yake so yana manzon Allah kenan sai Allah ya dauke mai mahaifi ya bar shi domin shi ne zai dauke shi wannan shine shahararren magana a wani ruwaya yana shekara 28 ne ya rasu wannan kuma mafi inganci shekara 25 ne ya bar wa manzon Allah gadan ku yanga wacce ita ce jariyatuhu ummu ayman baraka wanda take ake ta mata barakatul habashiyya ummu ayman ummu ayman wanda ta raini manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta samu alkhairai wanda mun san irin alkhairan da ta samu bila adadi sannan ya bar raƙumai guda biyar da kuma tarin waye sunansu tumaki ya bar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai suna aminta masa baitoti da yawa tana cewa lokacin da aka baka gaya mata mijin ya rasu ya bata da ciki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tace afa janibal bathai min ali hashimin wadawar lahdan kharijan fil gamagimi da'atul manaya da'watan fa ajabaha وما تركت في الناس مثل ابن هاشم عشية تراه يحملون سريره تعاوره أصحابه في التزاهن فإن تك قالته المنون وريبها فقد كان ميطاء كثير الترحم تجد سوى كثير الترحم تجد سوى سيدنا عبد الله يا إني سيابر كددفين غير مكة ya bar danginsa Ali Hashimin ya je ya makwabci kabari na Lahadu da aka masa a garin Madina. Sannan kuma mutuwa ne ashe ta kira ka, ashe tafiyan da kai mutuwa ne kira ka, ka amsa ma wannan kiran mutuwa. Ta ce to mutuwa, ba ki bar wani a duniya mai daraja fiye da jinin Banu Hashim ba. Ba ki bar wani a duniya har yanzu har masu daraja irin 'ya'yan banu hashim baki bar su ba sai mutuwa masu daraja irin jinin banu hashim ma ba a bar su ba da yammaci aka zo aka ɗauki gawan sai na abdullahi baban manzan Allah ta ce an ɗauke shi akan makara wanda abokansa sun ɗauke shi an cika an yi taro an yi dafifi tace amma fa in taku galatul manunu manunu wa raibuha idan har mutuwa da abubuwan da ke dawowa na mutuwa ta sauka wa sayyidina abdullahi to ta sani faqad kana mi da'an ko mutuwa ina sanar da ke cewa sayyidina abdullahi ne da'an ne ke tani kasira tarhum mai sauki ne mai san mai saukin zuciya ne mai san dagi wannan sai suna amin ta ga mana wane ne sayyidina abdullahi baban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda bayanin yana da yawa wanda insha Allah wani sati da ya zama mana a cikin watan Maulidi watan Rabiul Awwal za mu tashi a maganan haihuwar annabi Muhammadu za mu yi bayanin a wato kissan Amul Fil da ake magana mai sunan su shekaran giwaye da kuma haihuwar manzon Allah yanda aka yi bayanin haihuwar da yanda sai tuna amina ta gani da kuma menene hukuncin taron maulidin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma wanda suka shayar da annabi Muhammadu har zuwa tsagon kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka karanta wallahu ta'ala alam muna bi ne ta hanyar tafiya da cikin tarihi Allah ya taimake mu na'am Amin. Mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. To kuna sauraron mu ne da kan Tanko FM da kuma kan Alhaji Africa da kuma Africa TV da www.tankofm.com da kuma kan YouTube kuna samun ɗin duka baki daya. To muna tare da mai martaba Said Sheikh Nasir Adamu Musa daga kasar Najeriya muka tattaunawa da shi kan rayuwa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To um malam bari tambayan da eh, da wani yayi komi ne Na'am.
yace eh, muna tsaron jin annan annana tsaron batun irin mujizan da annabi isa yi tambayan shi Na'am.
wai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wani mujiz- mujizan da yayi
Ah, wannan tambayar nasa ah, na ji daɗinta kuma abin da na yi mata dariya shine ah, ya ɗanyi nesa da wajen maulidi na da yana zuwa wajen maulidai da yanzu tambayan shi zan yi mujiza iri kaza iri kaza sai ba mu guda dubu
na mai zuwa wajen maulidi dukkanin wani matsala in dai ya shafi annabi to bai bukatan ka karantar da shi
na domin dare guda ne kullum ake warewa ake maganganu akan annabi mhm, sai dai ka tunatar da shi wani abu na manzon Allah na
wato abin da yasa na faɗa haka shine annabi Isa alayhi salam in an ɗauko mu'jizan sa aka saka a cikin mu'jizar manzo Allah bacewa za ta yi bat idan aka ɗauko mu'jizar annabi Isa aka saka ta cikin mu'jizar manzon Allah kamar akwai ne da babu mhm,
domin wa kullu ayin atar rusulul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihim duk wani irin aya na mu'jiza in kaga wani annabi yayi to wannan annabin bai da wannan mu'jizan ba a kangan kansa bane mu'jizar tsarkiyanta na hannun mu'jizar manzon Allah misali yanzu mu'jizar annabi Isa alaihi salatu wassalam mhm, shine ya tada mutacce ya tada mutacce ya tada mutacce na
sai yau ya na tambaye ka ina son ka kai ni ka nuna min mutumin da aka ce an tayar Alhaji Afirka na ina ji za a kai ni
ah ya biya
ba za a kai ni ba ko Ah, bas- ba- ba ina da wuya ba zai ai yi kai ba ba zai yi wani ba ba zai yi ba ba haka nan sai na ce to kai ni kabarin shi tunda ba za a kai ni ba kai ni kabarin shi na
ba za a samu ba haka nan ne ba zai yi ba Mhm.
daga cikin mu'jizan annabi Isa wa akhluqu min at-tin ka hayati at-tayr fa anfukhu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah ko kuma ta'iran bi idhnillah Mhm.
yana iya halittar tsuntsu ya hada laka ya tofa masa abu sai ya tashi ya zama tsuntsu ya zama ya zama
masha Allah Allah ba sai ya na tambaye ka da Allah nuna min tsuntsuwa guda ɗaya daga cikin wanda ya- ya halitta tsuntsayen duniya da su kare a sama baka nuna ba haka nan ne
daga cikin mu'jizar annabi Isa alaihi salam Mhm.
اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين يا سا an sauko da abinci daga aljanna ko kuma daga sama na an kawo musu salwa an kawo musu kaza an yi kaza an yi kaza wannan a yanzu sai nace ina bukatan ka ban plate guda daya Mhm.
zaka kawo mun ah banyawa ko kal to to kalan plate din tunda an cinye abincin haka da
To wannan misalin na yi misali ne ba wai don ina a don ina na maka mu'jizar manzon Allah da ta annabi Isa kamar akwai ne da babu.
na
To shi ko manzon Allah mu'jiza guda ɗaya shine Alƙur'ani.
na
idan kana so ka nuna mini wannan tsuntsu da annabi isa ake ce ya halitta kana so ka nuna mini cewa ga wajen da annabi isa ya da mutacce kana so ka nuna mini cewa ga yanda annabi isa ya sauko da abinci to sai dai ka kai ni wajen mu'jizan manzon Allah ita kuma tana nan ita ce alqur'ani babu new in testament babu all in testament babu last in testament babu duka kawai ita qur'ani qur'ani ne ita ɗaya ne kuma tana da damat ladaina fa faqat kullu mu'jizatin min an-nabiyyin izza'at wa lam tadin duk wani mu'jizan annabawa da yazo ko bai yanda na maka kwatance kan annabi Musa ai annabi Isa to kawo ma kan annabi Musa ma menene mu'jizarsa Allah ya ce an ba shi fitisi ayatin an ba shi ayoyi guda tara daga ciki akwai kwarakwatai da mutanensa suka dinga kwakwata sai na ce ka nuna min irin kwarkwata babu babu haka nan daga ciki ya bar ruwa ya zama jini idan muka je kogin na ibi ruwan da ya zama jini ba zai yi ba ba zai yi ba haka nan daga ciki ya bugi kogi ta dare a yanzu wannan kogin kuma Allah ya haɗe shi na'am
amma abin da yake so tabbatar maka shine turawa sun yi bincike wannan wajen da aka tabbatar da ya daki kogin an ga alamun tafiyan tayunsa har yanzu hasali ma an ɗauko tayun karaba na fir'auna wanda an samu ɗaya na zinare ne na menene don an samu amma wai in na ka nuna min in ba tare da irin wa'annan na'uran ba shi ma na'uran ba na yadda da shi ba haka nan
to amma manzon Allah mu'jizarsa dukka kaf duk wani mu'jizan da ka san wani annabi yayi sai da Allah ya bashi da ƙari na'am
shi ba iya wa'annan ba yanzu sai na ce maka ma bar maganar mu'jiza ina son ka nuna min kabarin annabi Musa ko annabi Isa na'am
babu babu haka nan babu wata kabari na yaƙini a doron ƙasa na wani annabi banda na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka dai iya zuwa a ce maka wannan kabarin annabi kaza ne kuma ba lallai bane haka nan amma kabari ɗaya ne ta manzan Allah to shi annabi shi zatinsa zatinsa kawai mu'jiza ce duk annaba Allah ya fifita su Allah ya musu mu'jiza Allah ya musu daraja amma Allah ya tara darajojinsu da mujansu sai bayar a hannun mai ɗaya shine manzan Allah sallallahu alaihi sannan ya ɗauko abin da bai ba su bai ƙara ya ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da za mu ci mu fara bayani daga ciki mu'jizan manzo Allah ruwa ya bubbuga daga hannun tafin manzo Allah har sai da mutum dubu suka sha suka koshi Mm.
wa tarawwa bisafi ay wa tagadda bisai alfun jiya'un wa tarawwa bisai alfun zima'u mutum dubu masu jin kishi sun sha ruwa a hannun manzon Allah daga tafinsa kawai mutum dubu masu jin yunwa kuma annabi ya ibi shin ya ibi abun abin hatsi a hannunsa sun sha albarkacin hannun manzon Allah an ci tankiya an ci an koshi an tara kashin manzon Allah ya taba ya saka hannu ya addu'a ta tashi ta karkade jikinta ta dawo
Allahu akbar manzon Allah sallama ya zo wajen da babu ruwa Mhm.
annabi sallama ya haka kaman kimta da bismillah ruwa ya zo manzo Allah sallama ya je wajen da yafi ko ina duwatsu da marmara ka iya cewa wannan wajen ba wannan bane amma annabi sallama ya mai da shi santan duniya na'am ilimin da annabi ya bayar babu wani annabi da ya zo da shi ilimin science duk a ilimin annabi aka dauko kaf haka ilimin technology a ilimin manzo Allah aka samu haka nan ne duk wani ilimi na magani a ilimin annabi aka samu iya fannin mu'jiza na ilimi wanda gashi har yau tana nan da rai aka ɗauka wannan ta isa saka mu'jizan da Allah ba manzo Allah ba a haɗa ta da wani annabi babu wani annabi da za a kwatanta mu'jizarsa da ta manzon Allah idan annabi Isa ya tashi sama barrafahu Allah ilaihi to shi kuma subhanallazi asra abdi inda ba a faɗa ya je fakana kaba kausai ne au adna yanda babu waje babu mai waje ya je wajen da Allah ne kawai ya san wajen in ka ce sama kace kayi ƙarya in ka ce kasa ne kayi ƙarya ya je yin dai ka kaba kausai na wa'adi in ka ce al'arshi ne ma kayi ƙarya dan an wuce wajen an je inda malikin muktadir ne maka'adi sirkin nan to gaskiya ba za mu iya magana akan musa manzo Allah ba amma afwan Allah subhanahu ta'ala ya kara mana san annabawa baki daya da girmama su amma kuma babu wani annabi da kai manzon Allah ba wani annabi mun zai kai wannan manzon Allah Allah ya taimake mu na'am Amin. Wani tambaya kuma zubarin tambaya kamin da mu dasa aya shine tambayan da ke nan wai wani abu ne hukuncin wanda ya hada wanda ya sa wani matsayin annabi ya gama annabi da da wani ya ke ce wani daban ya sa su matsayi daidai. Ka fahimci tambaya na.
to eh mana yace annabi da yake da wani annabi
Eh, ya je su ba ma annabi ba kamar wani malami ya ɗaya duk wani malami akan matsayin annabi. Yi wani eh abu ne to idan yana nufin cewa malam wani mukamin annabi Muhammadu da.
shidda tif haka mukamin sa yake shi ma mai zaman kansa ne a mukamin sa haka haka yake nufi wannan wannan yace ɗaya yake da annabi yace yace malam wani ɗaya yake da manzo Allah haka nan ɗaya yake da shi da annabi ɗaya suke haka da sai wani mai hukuncin bai shi to gaskiya wannan kafirci ne da
domin malamin ka dai ba annabi bane da bai zo da Qur'ani ba, bai zo da sallah ba, ba shi da zakka ba shi da aikin haji bai da garin Makka bai da garin Madina.
da Idan dan Ghana ne kaga a nemi garin su, in dan Najeriya ne a nemi garin su, in dan Nijar ne a nemi garin su. Amma malami dan girmama annabi ka girmama shi. To wannan ja'izi ne. Malami ne girmama manzon Allah. Ka girmama shi dan yana girmama annabi Muhammad. Ka ba shi wani daraja domin annabi Muhammadu. Wannan yayi amma irin wai kace kai da annabi ɗaya kuke ɗaya kace kai da annabi wannan ridda ne da
kace kai da annabi ɗaya kake ridda kai ka ridda da
domin abin da yasa daga lokacin da kace kai da annabi ɗaya kace kai ma ka san cewa ma'ana kai ba musulmi bane domin musulmi shine mai bin manzon Allah kai kuma baka bin annabi Muhammad ɗaya kuke Allah ya taimake mu Allah ka hana mu ridda Allah ya taimake mu na'am na gode kwarai duk kashi a kai na ga malam sai mu da sa'aya kan shirin mu a yau so so mako ba su Alhamdulillah.
ci ba na gode kwarai Allah ya saka da alheri to mu roƙe ka Allah bayan haka nan sai mu da sa'aya na'am na'am. to alhamdulillah na'am
abin da za mu ci shine wannan wata mai albarka watan ramadan da yake doso mu a watan rabiul awwal biyu a wani Allah subhanahu ta'ala ya sa mu shiga cikin alkhairi kuma ya bude zuciyar mu ya sa kar mu rabu da manzon Allah a kowane hali mu yi ta tunanin annabi mu yi ta kama sunan manzon Allah mu yi ta masa salati mu yi ta aika salati mu yi ta son junan mu mu yi ta sada zumunci ba mu yi ta yi bayan ramadana mu yi ta yi har wata ramadana har wata rabiul awwal din bayan nan har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah bar mu da annabi Muhammadu Allah sa mu yi ta taruwa akan annabi mu yi ta zuwa halartar maulidi akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mana wannan ka yaye mana damuwar mu don maulidin manzo Allah Allah ka yaye mana kunci domin taruwar da ake ana faɗin falalan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam
na gode kwarai abun mamaki ne kaga wani malami ya haɗu an zauna da shi yana faɗin falalan ɗan siyasa a cikin masallaci na ba a zo a ruwaya ba babu a hadisi amma an an faɗi na annabi kuma shi ke an ɓata masa rai. Allah ya sauya amin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة الحمد لله رب العالمين Amin. Mun gode kure Allah ya saka da alheri, Allah ya ba zumunci, Allah ya ba mu tare. To shin ci albishirin ku masu saurare barka ku kuma da sake saduwa. Ina kara muku barka da warhaka. Ina gode ma duk wanda kuka zo kuka share wannan bidiyo je nisa Allah ya saka muku da alheri, Allah ya bar mu zumunci, Allah ya bar mu tare. Ni ne naku Alhaji Africa daga nan Columbus, Ohio na kawo muku wannan shiri daga nan kan Africa TV da kuma Alhaji Africa da kuma YouTube kan Tanko FM da kuma kan www.tankofm.com. Yan laye da mako mai zuwa kuma mun ci gaba da shirinmu na rayuwar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamin lokacin ku kamar Allah kwarar asabar kuma mun kamu shirin da muke da shi Allah yadda. Ne ne naku Alhaji Africa daga nan Columbus Ohio da ku kasance lafiya. Salamu alaikum.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام